بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهدوا قوة ديا شكرا ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 23 ga watan 8 shekara ta 2021 miladiya muna darasi na goma sha biyar a za mu tashi aya ta 36 a cikin wannan sura suratun nur idan yanwa za su iya tunawa a satin da ya gabata mun tsaya ne a kan wani misali da Allah ya buga Allah nuru samawati wal ard masaluluri kamishkatin fiha misbah wanda muka yi bayani har ƙarshe bayani dangane da shari'ar alqur'ani bayani dangane da zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sifanta wannan haske da cewa kamar haske ne na fitila da ke cikin gilashi yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyyatin wala gharbiyya yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar hasken wannan man wannan bishiya zaituna haskensa kaman zai ba da haske ko da ba a kura masa wuta ba to sai ci gaba da cikakken aya fi buyutin adinallah na yau alar ma dan samu uzuri ba zai samu zuwa ba ya ce a bada uzurinsa insha Allah muna fata Allah ya yi dukkan larurori na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن
Allah madaukakin sarki ya ce fi buyutin adinallah zalikal misbah waccar fitila da ake magana tana cikin wato buyut gidaje kama ana hura ta a cikin gidajen da Allah ya yi izini a ambaci sunansa su ne masallaci fi buyutin ɗinnan daidai yake da fi masajida sa'id ibn jubair ya rawaito daga ibn abbas yace almasajidu buyutullahi fil ard masallatai sune dakin Allah a bayan ƙasa wahiya tudiu li ahli sama masallatai masallatai masallatai a bayan ƙasa su suke haskakawa halittun sama daga sama halittun sama suke gane masallaci da haske da yake fita daga cikinsa Allahu akbar الله أكبر الله أكبر كما تضيء النجوم لأهل الأرض ابن عباس yake cewa kamar yanda taurari suke haskaka wa ƴan ƙasa ƙasa idan aka duba sama za ga taurari da haske ko to ƴan sama in suka leko ƙasa yanda suke gane masallaci duk inda masallaci yake sai ga haske kaga wannan ba karaman ni'ima bace Allah ya taimake ka kana da alaka da masallaci shi yasa manzo Allah yake faɗa cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama duk wanda kaga ya saba da masallaci to ka masa shaida da imani duk wanda zuciyarsa take rataye da masallaci to fashhadu lahu bil iman ku shaida masa da imani ya Allah ka rataye zukatan mu akan masallaci da sha'awar mu'amala a masallaci kuma ya Allah ka dauki mu muna zuwa masallaci fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu Allah ya ce tu'azina Allahu an turfa kalmar turfa Imam Mujahid ya ce an tubna Allah ya yi izini a gina wa yuzkara fi hasbu kuma a ambaci sunansa a ciki Allah shi ya ce a gina masallaci manzon Allah yana cewa a cikin hadisi man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci daya Allah ya yi alkawari zai gina masa gida a gidan aljanna man bana lillahi masjida guda daya ka yi ƙoƙari cikin arzikin da Allah ya baka cikin wadatar da Ubangiji ya baka ka gina masallaci ko da ƙwaya ɗaya ne kafin ka mutu don annabi rahama ya ce Allah ya yi alkawari zai gina maka gida a gidan aljanna bana Allahu lahu baitan fil janna a wata riwaya ce ko da ku gidan nan da kai wa Allah kamar ɗakin kurciya ne saboda ƙarancinsa ɗan ƙaramin masallaci ka iya yi saboda talauci da rashi to Allah ya yi alkawari zai maka ka ta fara gida a gidan aljanna ya Allah ka wadata mu Allah ka ba mu iko yi koda da na ƙasa ne ko ya Allah adin Allahu an turfa kamar yadda can Allah ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayt wa isma'il wa idh yarfa'u yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayt wa isma'il wa yuzkara fiha ismuhu ana ambaton Allah ibn abbas ya da fasara ya ce yutla fiha kitabu ana karanta littafin Allah a ciki duk masallaci ka tarar da qur'ani duk masallaci ka tarar ana karanta alqur'ani wannan ayar dalili ne na halatta a zauna a masallaci a karanta alqur'ani dan ibn abbas yake cewa wannan inda Allah ya ce wa yuzkar fi hasmuhu yana nufin yutla fiha kitabu ai ta karatu a masallaci ai ta tilawa a masallaci yace yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal a wata kira'ar ta ibnu amir da abubakar yusabbahu lahu fiha yusabbahu bi fathi al ba ala ghairi tasmiyati al fa'il kenan um yace ana mai tasbihi ko kuma kace yusabbahu lahu ko yusabbihu lahu ana masa sallah dan ana iya fassara at tasbihu bi ma'ana as-salah fiha a cikin a cikin masallaci din a cikin gidaje din bil guduwi wal asali safiya da maraice bil gadaci wal ashi kenan a nan gurin abin da ake nufi wato gidaje da Allah ya yi izini a gina Allah ne ya ce a gina waɗannan gidaje masallaci kuma Allah ya ce a ambaci sunansa a ciki a yi sallah a yi karatun alƙur'ani to abin da ake nufi a nan salloli guda biyar da ake yi wato kun ga ana yin ta safiya ne da maraice akwai sallar asubahi akwai wanda ake da safiya akwai azahar akwai la'asar akwai isha aini an gane ko al'asal din ita tafi daukan salloli da yawa bilhuduwi asubahi ne kawai wal'asal azahar la'asar magariba isha'i su ne al'asal sallolin da ake a daidai wannan lokaci na maraice ina fata ana fahimta yawwa wasu suka ce ana nufin sallah asubahi da sallar la'asar sallah asubahi da sallar la'asar haka wasu malamai suka faɗa Allah musu rahama ya zo daga ibn abbas yana faɗa cewa ƙarƙashin tafsirin wannan aya a tasbihu bil ghudu salatu duha tasbihi din nan da aka ce ana yi wa Allah bil ghudu ana nufin sallar walahani to kaga hatta nafila ma ta shiga yi wa Allah sallar walaha ya zo a cikin hadisi na abi umama annabin rahama yana faɗa man masha ila salatin maktubatin wa huwa mutatahhirun fa ajruhu ka ajri alhajji alhajji almuhrim Allahu akbar wanda yake kyakkyawan niyya yayi alwala daga gida ya tafi masallaci yayi alwala daga gida ya tafi masallaci yana mai tsarki insha Allah idan ya je masallaci ya salla Allah zai bashi lada kamar wanda ya je aikin hajji yana cikin ihrami wannan kyautata niyya kuma mutum ya shirya ya tafi masallaci da alwala shine amfanin in zaka baro gida zaka tafi masallaci alwalaka akwai wata falala sai dai in ka karya ta a hanya amma in dai da hali yi alwalaka tun a gida ka shigo da ita masallaci don ka dace da da wannan wato hadisi da abi umama ya faɗa duk wanda ya sallar walaha kuma da rana mutum ya salla walaha za a ba shi lada ka ajirul mu'tamir kamar wanda ya umara duk wanda yake salla bayan salla salla bayan salla baya yankewa salatun ala isri salatin za a rubuta shi cikin al'illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun wata babbar falala ce da daraja wannan hadisin imam abu dawuda ya rawaito shi da kuma su imam al-baihaqi da su imam ahmad da su imam al-baghawi a cikin sharh sunna sai Allah ya ce rijalun la tulhihim tijara a cikin wannan masallaci akwai mazaji khassar rijalu bizikri fi hadhihi al-masajid لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في المسجد ونزيتي يا يا الله يتي رجال mazaje alhali kuma mata ma suna zuwa masallaci to dalilin da yasa aka keɓance wato maza da ambato saboda a nuna maka mata juma'a ba dole bane a kansu sannan mata jam'i ba dole bane a kansu da aka shi aka ce a cikin masallacin rijalun akwai mazaje la tulhihim tijara kasuwancinsu baya dauke musu hankali ya hana su zuwa jam'i wala bai'un an zikirillah ko saye da sayarwa akan ambaton Allah ta'ala da an kira sallah za su bar kasuwar su tafi masallaci kuma ko da a kasuwar suke suna iya rufe shago su tafi masallaci shi yasa duk ƙasar da ake addini ake bin Allah zaka ga ana mai da hankali sosai wajen in an kira sallah a cewa masu sallah su rufe shagunansu su je su yi sallah a rinka musu al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar Allah kawun wannan lokaci a Najeriya wanda za a rinka bin kasuwannin musulmi idan an kira sallah za a ta cewa maza maza maza jama'a a je a yi sallah azhar a dawo da kun samu albarka a kasuwannin ku wallahi da kun samu karancin gobara a kasuwannin ku wallahi da kun samu karancin hasara da kariyar arziki a masallatanku amma yanzu ya lait a cikin 'yan kasuwanmu akwai wanda sallolin nan gaba ɗaya da ake yi da azahar da la'asar da magariba da ake a kasuwa wallahi baya yin su a jami'i bare je ba kwanan nan wani yaro bugo mun waya yana rikici da mai gidansa cewa wai kai kana zuwa mai gidan ne yake gaya masa wai yaron yana rufe mai shago ya je ya sallar jam'i ya dawo yubudu yududu al'umru na asara kaza kaza kaza kaji shirme ka ji gidajenci da rashin wayewa ni ba zai yadda da wannan ba da haka zo kana rufe musu kana tafiya sallah ka je ka biye malamai masu zafin kai wallahi shi ne daɗa bugo min waya na ce wallahi in ya hana ka sallah ka ba shi makullinsa ka tafi kuma ga hadisi manzan Allah yana cewa man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu mimma huwa khairun minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah sai ya canja masa abin da ya fi shi alkhairi akan jiran shago ya hana ka jam'i wace muka dole sai an je an yi jam'i in kai kai ba Allah bai karba ba na ce ka gaya masa manzan Allah ya ce ya sha kimtsawa ya shirya sallallahu alaihi sallama ya bar wani ya yi sallah a masallacinsa ya haɗa wasu sahabbai su kama hanya su tafi su bi gidajen wanda ba sa zuwa sallar jam'i su bunka musu wuta yaya mutum zai zo akan saye da sayarwa baya zuwa sallah to ga ma qur'ani ya ce rijalul la tulhihim tijara wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka wannan kasuwanci saye da sayarwa baya hana su sallah baya hana su ainihin wato bayar da zakka ibadar su suna yin ta cif cif kasuwanci da neman kuɗi baya hana su la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah ay an hudiril masajid li iqamati salah waɗannan saye da sayarwa baya hana su zuwa masallaci don yin sallah wa ita iz zakati al-mafruda da bayar da zaka wacce take farilla ta farilla ibn abbas yace idza hadara waqtu ada'i zaka idan lokacin cire zakka yazo suna hada hadan bayar da zakka baya hana su je su yi sallah sai sun yi sallah sun dawo wasu suka ce al'amalu saliha ake nufi gaba ɗaya kyawawan ayyuka duk aikin da za su yi ba zai hana su yi sallah ba sannan ga wata sifar ya kafu na yauman ta taƙallabu fihi alƙulubu wal absa suna jin tsoron wata rana ta taƙallabu fihi alƙulub zukata suna jujjuyawa ai ta taqallabul qulubu amma kanat alaihi fid dunya min ash-shirki wal kufr zukata za su yi ta jujjuyawa dangane da abinda suke kai a duniya na shirka da kafirci wa tanfatihul absaru min al-aghtiya a ranar kiyama idanun za su bude su jujjuya sai su bude yanzu za su gane gaskiya wasu ka ce ta taƙallabul alƙulu min alkhawf war raja za ka ga suna ta zazzare ido su je su dawo idon yana ta karkadawa ya je da shi ne ta taƙallabu fihi alƙulu saboda tsabar jin tsoron azabar Allah takshal halak wa tatma fi naja sun ran yana jin tsoron halaka kaga mutum yana zazzare ido ya kada nan ya kada nan ya kada nan ya kada nan ya ga wuta ya ga bala'i ya ga tashin alkiyama fihi alqulub wal absar da zukatansu da ainihin idanuwansu zukatan alqulub nake so in ce zukatan suna ta karkadawa wal absaru da idanuwansu suna ta karkadawa saboda jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suna fatan Allah ya sa a yi da su hannun dama kada a kora su ta ɓangaren hannun hagun akwai zatul yamini akwai kuma zatul shimali suna jin tsoro ba san ta ina za a miƙo musu littafinsu ba shine ta taƙallaba fihil ƙulubu zukatan na jujjuyawa wal absaru da idanuwansu su ma suna jujjuyawa to a dama za a ba mu littafin mu ko a hagu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah wallahi malam ko mafarki mutum ya ya mutu sai ya tsorata kai mafarki dai a ce ka mutu sai ka tsorata wai yaya in ka mutu me zai kasance la ilaha illallah astaghfirullah ya Allah ya Allah ya Allah Allah karfa mun asiri to in aka tashi kiyama tsoron ya fi wannan firgici kowa yana cikin wayo Allah ya shiga uku bai san ba a ina littafinsa ina za a jefo masa shi saboda ayyukan da ake yi din ba garanti watakila kuma an bata lokaci a duniya ba abu Allah ba mutuwa ta zo a kuskure ta ɗauki mutum ba shiri ba kimtsi wala Allah hadari aka yi kwazam ya mutu bai shirya ba da an ba shi notice da ya yi istighfari da ya tuba watakila ana tsakiyar barna da ta'addanci da cin haram da zalunci da ha'inci da yaudara da kama karya ana cikin tsakiyar haka ubangiji ya zo ya ɗauke ran gaba ɗaya wannan wallahi duk ranar da mutum ya tashi ya miƙe ya ga idansa wai a kiyama ake to an ya shiga uku ai ta taƙallabu fihin ƙulubu wal absar ya ubangiji ya Allah ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa to me zai faru kuma bayan nan na malam
يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله na'am والله يرزق من يشاء بغير حساب a wannan rana liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu Allah zai musu sakayya da mafi kyan abin da suka aikata Allahu akbar Allah mai tausayi kayi nafila Allahu ahsana ma'amilu shine Allah a kiyama zai yi musu sakayya sama da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya kayi nafila to sai ka je ka tarar da lada ninkin ninkin nafilar da kai kayi azumin nafila idan ka je wajen hisabi sai ka ga Allah ya ninka ma ahsana ma amilt sama da abin da ka aikata bayan wannan ma'anar li yajziyahumullahu ahsana ma amilu shine Allah yana musu sakayya ya ninninka musu lada akan ayyukan da suka aikata na neman lada a duniya munanan ayyuka da suka aikata kuma sai Allah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wannan munanan ayyukan kuma ya canja musu a maida musu mai kyawawa wannan shine fasarar ahsana ma'amilu yanzu akwai wani mai ibada wanda baya zunubi ba wanda baya zunubi kowa yana yin zunubi to amma abin mamaki in ka aikata aiki mai kyau lada lada ya yawa ladanka in ya fi zunubinka ko da kwaya ɗaya ne kawai sai kaga ladan ya rinjaye wannan zunubin sai Allah ya canja maka wannan mummunan aikin ya maida maka shi kyakkyawa to kaga an maka sakayya sama da abin da ka aikata ka je kana tsammanin lada biliyan dubu shi kake tsammani sai ka ga ka samu lada biliyan sau biliyan sai ka ce a ina ka samu wannan wannan shine liyajziyahumullahu ahsana ma amilu Allah zai musu sakayya sama da mafi kyawun abin da suka aikata wato munanan ayyukansu ba za a kama su da shi ba shi ma sai a jibga musu shi a cikin me a cikin ayyukansu lada na lada bayan nan wa yazidahum min fadlihi kuma Allah zai musu ƙari daga falala tasa kamar yaya ya musu ƙari ya duk wanda yake da karamci in ya baka ya baka sai ce zo a dan ƙara maka ko ba ka bane ba gwamnati ne ta dan yanka maka gona kace kayi godiya kayi sai aka ce ƙara eka goma sha bakwai duk cikin falala ce ina fata ana fahimta ya baka kujerar maka ne kana murna kana murna sai ce in zaka zo in zaka tafi in ka zo zaka tafi ka zo gida za mu gana da kai sai ka ce to bayan nan kuma eh kana zuwa sai ya dunkule maka dala dubu goma sai ya miƙa ma ya ce aje a yi sayayya a gyara gida sannan kuma aje a gyara can kaga ai wa yazidahum min fadlihi ke to dan adam ma yana maka ziyada ya ma ƙari daga falala eh ko ba ka ballanta na Allah mahalici ya Allah ka dumbulo mana ka karo mana ka dunkudo mana Allah ka dubo mana min fadli ka daga falalaka ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ka sa mu ba raban jahannama bane ya Allah da tausayinka Allah da jin kayinka Allah da jin kayinka Allah da tausayinka ya ubangiji ka cire sunan mu daga cikin jahannama Allah ka tsunduma mu cikin gidan aljanna min fadlika min fadlika min fadlika Allahu akbar wa yazidahum min fadlihi kenan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kaji karshen ayar Allah yana azurta wanda ya ga dama ba lissafi ko lissafi ba ya yi yau wanda zai baka yana irgawa ne yana haka ai shi amma wanda zai ɗebo ce karbi karba ya ɗebo karba ya ɗebo karba bai wani ne ya zo zai bada fi sabilla ya ce dakata kai sai ya haka ya ce tsaya na ce haka yana leƙa yana duba ya jawo haka ashe dubu ɗaya dawo sai ya mayar ya daɗa jawowa sai ya daɗa jawo ɗari biyar ya daɗa mai da ita sha ina ina hamsin hamsin ɗin nan ne ya daɗa duba hannun gurin ya duba ya duba ya duba can sai ya gano hamsin hamsin sannan ya ɗauka Allah fa zai bawa Allah zai bawa ai sai ka rufe ido tunda Allah za ka bawa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab malam Allah yana arzuta wanda ya gana ma ba da hisabi ba barin daɗa haskakawa in daɗa faɗaɗawa in daɗa bayyanawa wallahi malam akwai mutumin da zaka ga bai sha wata wahala ba a duniya amma Allah ya dumbula masa arziki sai kai mamaki kuɗi arziki Allah zai zuba masa bi ghairi hisab kuma wallahi ba mamaki baya wani zuwa jam'i ko ba ka bane ba wani ya shekara arba'in yana fafatawa kullum sai ya je kasuwa muna da iyayenmu da kakanninmu kullum tun da muka tashi kasuwa suke zuwa amma wallahi sun kasa yin kuɗi yanzu irin kasuwar ma zamanin nan ma wani baya ma zuwa wallahi yana gida a falansa a waya sai yake kulla komai wallahi malam wani kuma tasa kasuwar ta gata ne jirgi yake hawa ya kama hotel lafiyayye ya shiga ya zagaya ya zagaya har hada ya har hada ya taransuwa din abubuwa kawai yana jiran kayansa wata uku zo sai ya samu naira miliyan dubu a lokaci guda wallahi kai kuma kana nan kana fama da sakataren ku ko kashiyanka yana yanke maka dubu biyu da ɗari biyar kana masa Allah isa to hakan Allah ya zo bayarwa ko mulki kaga ya ɗauka ya ba wani wasu wallahi zai ga gidadawa ne cikakken ba gida ne amma Allah ya bashi ko ba haka Allah yake yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab wani kuma mai mugun wayo ga shegen turanci ga lissafi ga bayani a ai ba ku iya ba ai kaza kaza kaza ne da an yi kaza za a samu gwamnati ai kaza ya shekara nawa yana siyasa har yau bai da samun gwamnatin ba haka Allah yake sha'aninsa ga wayan ga dabaran sai ya kiya baka wani kuma yana zaune sai ga Allah ya bashi ya Allah urzuquna bi ghairi hisabin ya Allah ka azurta mu bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba to sai mai Allah ya ce kuma wallazina kafaru والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء na'am يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه na'am والله سريع الحساب sai mai kuma أو كظلمات في بحر يغشاه
to abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa akwai hadiri da yawa a gari kuma akwai masu zuwa daga nesa bari mu dakata anan insha Allah kada ruwa ya dake wasu wa bi hadha al-qadri kifaya wa